mantawa saboda Allah sallallahu alaihi qaulin bila amali kaga ko ba fa bari fa bari ba to wannan kuma karama ce babin rukusati fi tarki zikiri bin rukuri babin rangwame kenan a cikin barin wato yin zikirin nan tasbihi na cikin ruku'i saboda shi yasa malamai daga baya suka fahimci cewa da suka bibiyi shari'a shi yasa suka wawware abin da ake ce da mustahabi da sunna da farilla shi kansa a cikin hana-hana suka ware akwai makaruhi akwai kuma abin da yake haramun saboda wani abin idan an yi umarni da shi to su sahabbai abin da suke ɗauka duk abin da aka umarni da shi kawai wajibi kawai ka yi shi kawai to daga baya ne aka san akwai musahabi akwai wajibi saboda a wani gurin kuma an yi umarni an fidda wannan abin yanzu kamar tasbihi a ruku'u ko sujada shi ne ce a bar na kuta ba ta kala haddasa na bakar gurin mura an ibn ijlan ajlan da na'am an ali ibn yahya ibn zuraki an abi an amhi rafa'at bin rafi wa kana badariyan rafa'at bin rafi yana daga cikin sahabbai badariya ya kala yace kunna ma rasulullahi yana tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama dakhala rajulun almasjida almasjida wato yayin da wato wani mutum ya shigo masallaci wa rasulullahi fasalla ya sallallahu tada sallah wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarmu'uhu wa la yash'uru yashuru manzon Allah yana tsokacinsa ba tare da ya sani ba shi mutumin man sarafa sannan ya sallame ka ga rasulullahi sallallahu alaihi Sallallahu wasallama to alaihi.
shike ne zo ma'aiki ya sallama gare shi radda alaihi salam manzon Allah ya mai masa da sallama sun Thumma matsala qala, sannan ya ce irji fasalli fa manzon innaka Allah lam ya ce ko ma kai sallah dan ba sallah kai ba Allah ta'ala la adri fi saniyati aw to fi ya sake zuwa ya yi sallah ya dawo ya yi sallama ma ya ke mayar masa ya ce ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba ya ce to ban sani ba Wat- ko bayan an yi haka so biyu ne ko bayan an yi haka so uku ne Wat- sai ya ce wanda zai wallazi anzala anzala alaikal alaikal kitaba kitaba laqad laqad jahidtu fa allimni wa alimi ya ce ya rasulullahi ya ce na rantsi da wanda ya sauka ma da littafi ni ban iya wani abu ba sabanin wanda ka ga na yi dinnan na yi iyakacin kokari na sai dai a koya min a sanar da ni yanda abin yake kala idza arafta salata idan ka nufo sallah fatawadda fa ahsin ahsinil al-wudu'a kai wudu'a.
sallah ka kyautata al- kai alwala ka kyautata alwala ka thumma qum sannan ka miƙe fastaqbil al-qiblata shikenan sai ka fuskanci kibla thumma kabbir shikenan sai kai kabbara thumma qara'a sannan kai karatu thumma raka'a sannan kai ruku'u hatta tatma'inna har ka raki'an nutsu a cikin ruku'u thumma sannan raka'a ka dago hatta har ta'tadila ka daidaita a qa'iman tsaye thumma sujud sannan kai sujada hatta tatma'inna sajida har ka nutsu a sujada thumma rafa'a ra'saka sannan ka dago kanka hatta tatma'inna har sai ka nutsu Ka'ida.
ka'idan a zaune thumma sujud sannan ka tafi kai hatta sujada tatma'inna sajida Ah, shikenan har sai ka nutsu a cikin sujada fa idza sana'a dhalika sana'ata idan ka aikata wannan faƙar ka daita salataka ka cika sallarka wa man taqa wa man taqasta abinda ka tauye min zalika daga wannan baka cika sujada ba baka cika nutsuwa ba ko ban to fa inna ma tanqusuhu salatika tauyewa kake daga sallarka tauyewa kake daga sallarka to shi a imamun nasa'i abinda ya cira a nan shine cewar an ce a ruku'u ba a ce in kai ruku'un kawai aka ce hatta ta dama inna ba a ce kai tasbihi ba ba a ce kai waye ba kaza kaza kaza saboda haka sai ya riki cewa daga nan ashe tasbihin nan da kaji ba ambace shi ba ba wai azaman bane ba azaman azaman bane saboda haka mutum in ya bashi akwai rukusa a cikin wannan sai dai kamar wannan hujjar tasa kamar ba za ta isar ba saboda ga duk harkokin galibi ba kabarbari a ciki ba a faɗi kabbara ba sun makabbir farka'a sun ba a faɗa ba haka nan ba a faɗi irin su sami Allahu liman hamidahu ba duk ba a faɗa ba a ciki da sauran abubuwa da na, na, na ayyukan sallah wanda suke mashahurai irin su tahiya da sauransu kaga duk wannan ba a faɗe su ba a cikin wannan riwaya to ta yi kamar hujja ta tabbata cika ba a nan da irin wannan abin nan saboda dukkan su wa'annan kuma an san babu rukusa cikin mutum ya basu da gangan hakan nan a ce ga baki ɗaya sallar ka ba kabbara ko da yake sujada za ta isar amma sai dai idan an yi su da man- an basu da mantuwa ko yi ka tasbihi cikin ruku'i ko baka yi ba baka yi tasbihin ba su ruku'in ka ya cika yawwa to saboda haka ga dai wannan shine istidraki wajen abin nan amma dai babbar hujja da za a ce ijma'in al'umma akan cewa shi tasbihi dinnan a cikin ruku da zida ba wajibi bane wanda ya bashi ba abin da zai jabbara a cikin sallarsa babu al'amur bi Allah ya sa an gani yawa saboda haka ba dalili bane dan ba a faɗi abu ba ka ce kaza kaza kaza wasu nan da ka san an daɗe ana ta rigima akan yan kabali da yan sadali to kai yan kabali yan sadali aka ce to ku kawo hadisi guda ɗaya wanda ya nuna cewar a sadalu kaza kaza ne saboda haka aka wawo ka aka wawo ka sai aka ce duk addi- duk- duk siffar sallar da ba a ambaci kabali ba to shi ne hujjarsa ta yin sadalu ai ga shi ba a faɗe shi ba to kaga a wannan shi ma hujja ce ta wanda ya bar tahiya wanda ya bar kabarbari wanda ya bar abin nan idan za a yi itijaji a yi itijaji babu son zuciya a ciki babu son zuciya a ciki a yi shi dan Allah a fitar da gaskiya shine magana amma abu na hamiya mu ba ma yi gidan mu ba sa yi wa wannan duk shirme ne wallahi yau duk shirme ne duk wanda zai kabalin yayi dan Allah ba shi ma saboda kungiyar mu tana yi waye kada kada ba da sauransu ko kai kabalu ko kai sadal oho sallah dai ta yi ga nufi Allah da ita amma kabalu ita ce sunnan ma'aiki wata shahara a cikin dukkan al'umma sadalu kuma ja'ibi ne kai sadalu ba dole bane sai kai kabalu in kai sallar ka ta yi in kuma kai wannan ɗin to kai aiki da sunan ma'aiki kawai nan za a tsaya amma ba wani abin rigima a ciki kawai باب الامر باتمام الركوع باب هورو da cika ruku'u akhbarana محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انا سن hadisi na ji anas dan malik lillahi anhu yana zantarwa daga annabi manzo Allah yace atimmu ruku'a was sujuda idza raka'tum wa sajadtum ku cika ruku'u da sujada idan za ku yi ruku'in ku idan za ku yi sujada ku yanzu dai ko riga ne aka yo maka yanzu ko dan mahudin sa maballi ne babu hankalinka ya tashi to sai ita sallah ita ce ita ba matsala kawai in dai ka nufa Allah shi kenan yadda ka ya mutsota wannan ƙarya ne babu wannan karatun kwata-kwata yanda za ka duk kyautata abin kirki duka abin ka na rayuwarka ta duniya yanzu dai saboda Allah ne ce ko a kawo maka a ɗin koma shadda ba guga ko ba bugu ka zo ka ya mutsota ka sa ka fito da za ka yadda ba ko kuma a ce huda ɗaya ta maballi babu duk sai hankalinka ya tashi sai sallah saboda ba ka gani to a ilmin da kyautata ta mu cika ruku'unmu da sujudan mu yi haƙuri don Allah mu tsaya mu yi ta yadda ya kamata mu idar mu ci gaba da hira ba dai hira za a koma ba to babu rafi ne inda rafi min ruku babun dago hannaye yayin dagowa daga ruku a kabarana أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك مم.
عن قيس بن سليم العنبري مم.
قال حدثني علقمة بن وائل مم.
قال حدثني to أبي baban قال alkama shi ne wa ilgun hujjar likindi an sai shi babban Na'am.
sahabi ne ba yamani yana daga cikin kibarun sahaba fudala'in sahaba wanda manzo Allah ya gibi yanda ya da ta su kwarai wa ilgun hujjar ya tarfalu alal aqyali mun dora shi akan dukkan sarakunan yaman shi ne shugaban su kagan duk shugabannin yaman to wa ilgun nan shi ne ce sallaitu khalfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah a bayan ma'aikin Allah fara aiki hu sai na ganshi يرفع يديه yana daga hannayensa idan ya tada sallah وإذا hakan ركع nan idan ya tafi ruku zai daga hannu وإذا idan ya ce sami Allahu liman hamidahu shi ma sai ya daga hannu haka wa ashara qaisun ila nahu to shi qaisu ya mana nuni wanda ya riwaya daga shi a wato alkama din nan ya je wajejen kunnuwansa haka ne ya daga hannayensa da halin kabbar harama da ruku'u da kuma dagowa daga ruku'u shi ma wannan kaga yana daga cikin sunnoni wanda ya ingilanci da shi jiya zai fito daga hannu haka kaza wannan duk ba amma a san wurin da ake daga hannu iyakacin sa kabbara harama da tafiya ruku'u da dagowa daga ruku'u ba wanda ya ce kuma ana sallar janaza duk in an ce Allahu akbar sai kai haka Allahu akbar wannan ko biyu ba da inda aka ga wannan iyakar wurin daga hannaye gashi nan guda uku a cikin ah, abin nan sai kuma yayin dagowa daga eh, raka'a ta biyu shi ma ana yi. babu raf'il yadaini hazo furu'il uznaini ko Na'am.
inda raf'i min ruku'i daga hannaye duk da fatun kunnuwa wajen dagowa daga ruku'u حدثنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك Mhm.
عن قيس بن نعم ai ka gama a kabar na Ismail bin Mas'ud قال da حدثنا na يزيد وهو ابن زرعين Mhm.
قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حد- حدثهم an maliki bin huwairisa annahu رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ya ga ركع ma'aikin Allah yana daga hannayensa inda ya tafi ruku وإذا رفع in ya رأسه dago ma minar ruku حتى يهادي har بها sai ya dauranci fatun kunnuwansa da su باب رفع اليدين هذول منكبين عند الرفع من الركوع babin kuma dagowa dab da kafada kenan maimakon uzunainin kuma ana dagowa dab da kafada kuma inda yan dagowa dai daga ruku أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مم.
رسول الله صلى الله عليه ma'aikin وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallama ya كان ce يرفع يديه إذا دخل في الصلاة wato yana dago منكبيه.
hannayensa kai idan ya haɗu cikin sallah dab da kafadinsa وإذا رفع رأسه من الركوع haka nan فعل ya مثل dago ذلك.
daga ruku'u yana aikata kwatancin وإذا haka قال سمع in الله yace لمن sami حمده Allahu liman قال hamidahu ربنا ba لك sai ce الحمد rabbana wa lakal hamdu ربنا لك الحمد eh rabbana lakal hamdu وكان لا يرفع يديه بين amma السجدتين tsakanin su da duba ya daga hannaye haka ne yake alaihi salatu wa bihi wa salamu to ka gani sai ruhusa ta fi zalika Babu kuɗi sai zalika.
ce babu ruhusa a cikin kai daga ji tun da aka ce ma ruhusa ashe wancan din ita ce sunna amma in ba kai ba ba a ce za a kama ka da laifi ba ba a ce sallaka ba kai ba in ba ka daddaga wannan hannayen ba an fahimta أ- أخبرنا محمد بن جيلان المروزي قال حدثنا وكيء قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله yace عليه ba na وسلم koya muku sallar annabi ba sallallahu alaihi فصلى فلم wasallama يرفع يديه إلا مرة واحدة alƙamata ya ce abdullahi bin mas'udin ya yi mana sallah ya tada sallah har ya ya gama ba inda muka ga ya daga hannayensa sai marar farko din nan ta kabbara harama kaga haka muke yi a nan a cikin mashahurin mazhabi na malikiya mashahuri fa akwai na daga hannayen a cikin mazhabi amma mashahurin yanzu shine daga hannun su ɗaya ne na kabbara harama daga nan kawai ke ci gaba tafiyar ka da kawai za ka daga babu ma ya hannayen.
guli To wannan rukusa rukusa ce ba sunna ba ce babu ma ya Fahimta?
نعم rukusa ce ba sunna ba ce babu ma yakunu limamu da rafa ala sa min ruku babu abin da liman yake faɗa in ya dago daga ruku أخبرنا سويد بن نصر قال مم.
أنبأنا عبد الله بن مالك عن أنا- ابن شهاب عن مم.
سالم an bi da umar عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة daga رفع Allah in ya tada sallah yana يديه daga hannayensa dab da kafadun وإذا كبر ركوع haka ne ya kabbara da ruku in وإذا رفع رأسه من ya daukar الركوع sama daga فهو كذلك ruku shi أيضا.
ma zai daga su haka وقال سمع الله لمن yace da حمده Allah wal wala hamdu rabbana wa lakal hamdu وكان لا يفعل ذلك في sai dai السجود.
baya yin haka a sujada حدث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد قال.
الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مم.
كان رسول الله lakin Allah sallallahu alaihi wasallam ya إذا zo رفع رأسه idan ya من dago الركوع kansa daga ruku kala Allahumma rabbana wa lakal hamdu ka gani dama zai dago yana mai cewa sami Allahu liman hamidu in ya gama dagowa sai ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu babu ma ya kulul mamumu Na'am.
wannan abin da liman yake faɗa kenan zai ce sami Allahu liman hamidahu ya ce kuma Allahumma rabbana wa lakal hamdu dangane da wannan ruwaya sai kuma shi ma mu حبرنا حلاد بن الصري مم.
عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرس ala shikihi Aimani.
wato ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya hau kan doki da mai ɗakin sa na na safiyatu kuma ya sararo da kan doki na alaihi salatu rabbihi wa salamuhu kamar abin da ake cewa aka yi accident kenan an fahimta ashe yin accident bai tauye mutum daga kamala ba ba abu ne da dinga zuwa hawan duk ya sun- haka suke ta mutuwa a mota in sun je kaza kaza da sauran to wannan ba illa bane manzon Allah ya hau kan abin hawa ya yi hadari ya faɗo daga kan doki ya ji rauni alaihi salatu wassalam to ko me zaka ce kaga shikenan duk shi yasa su rijalun daga wannan ta same su sai ta kun tuno musu da annabi shikenan ka gani an sami ƙaruwa
فلما نعم على شكل الأيمن a bisa فدخل ɗagin jikin sandan fa dafa zo alayhi ya hudu na hu.
shikenan suka shiga gidansa suna domin nufin gayar da shi ba haka ya fi salatu shikenan kuma wato lokacin sallah ya fa Falam.
wannan ma qadar salata ya Falam.
tada sallah a gidansa ya musu sallah har baya iya mikewa tsaye sai a zaune da ya idin da sallah sai ya ce إنما جبل inna wajibiyal الإمام imam يتم به an sanya liman ne domin a koyi da shi.
فإذا ركع فركعوا idan ya ruku ku ruku وإذا رفع فارفعوا in ya dago ku dago وإذا قال سمع الله لمن حمده in yace فقولوا ربنا ولك الحمد to ku kuma sai ku ce rabbana wa lakal hamdu kaji inda aka ware kenan a nan cewar ku za ku ce sami Allah shi zai ce sami Allah liman hamidahu ku kuma za ku ce rabbana wa lakal hamdu أخبرنا محمد بن سلامة قال أنبأنا ابن قاسم عن مالك قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من من صلى أبايا ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam فلما رفع رفع راسه من الركعتين قال yayin da ya dago kansa daga ruku'u kala sai ce sami Allahu liman hamidahu qala rajulun wara'a wani mutum a bayansa sai ce ربنا rabbana wa ولك lakal الحمد hamd حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه Mhm.
فلما sai faɗa hakan nan falan man فلما sarafa صرف رسول الله صلى الله عليه yayin da وسلم ma'aikin قال Allah ya sallame daga sallah sai ya ce من المتكلم wane ne ya zancen nan Alifan.
muna cikin sallah yanzu فقال الرجل wannan mutum da ya wannan karatu sai ya أنا ce يا رسول yake الله ni ne ya ma'aikin Allah قال رسول الله صلى Allah الله عليه sallallahu وسلم alaihi wa sallam ya ce رأيت لقد رأيت بضعة بضعة وثلاثين وثلاثين ملكا ملكا يكتبونها يكتبونها.
أيهم يكتبها أولا ko awwalan ko awwalu Na'am.
ka gani na ga ma wato malaku talatin da tsirari suna rigirgen kalmar nan taka wane ne zai fara rubuta ta wane ne zai fara ɗaukar ta ya kai ta cikin mizani cikin ma'aunin kenan Mhm. babu ƙauli rabbana wa lakal hamdu ka gani a shi ma mu yana faɗar wannan kenan babun faɗin sa rabbana wa lakal hamdu shi wannan duk abuwa daga rukuni mutum rukuni daga faɗa haka Kwarai kuwa. sosai sosai da sosai ka duk abuwa daga rufu da rabbana wa lakal hamdu tunda dama ai ka tsaya ko kadira dumani na ci za ka tsaya gurgurdan dumani na ci wani ka dago daga rufu za ka tsaya tak a tsaye kadira dumani na ci to a cikin wannan kadira dumani na kake shi ne za ka faɗi wannan ya gani rabbana wa lakal hamdu al'adama sirrin hakan nan shi ai wannan zakiru ne zauki ne dibi shi ya faɗa da ƙarfi ka gani ce hamdan kasirar zauƙin ubangiji ne ai shi ka wasu da kake ganin ba zauƙin sai ga addinin nasu baya yin natija baya haihuwa hakan nan abin da kawai a daskare an fahimta a yawa ka ga wannan ba zai masa aka yi ba yawa zauƙi ne na imaninsa da haske da Allah ya sanya a zuciyarsa shi ya fitar da wannan abubuwa to
babu kaulihi ta'ala rabbana lakal a'a qaulihi rabbana wa lakal hamdu fadin masallaci rabbana wa lakal hamdu أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kala إذا قال الإمام idan سمع ne mai الله لمن حمده ce mana Allahu liman hamidahu فقولوا ربنا kuma kuma ولك ku ce الحمد rabbana wa lakal hamd إنه فابق قوله قول الملائكة wanda duk fadin sa ya dace da fadin فلا mala'iku له ما تقدم من to za ذنبه a gafarta masa abin da ya- ya gabata na laifinsa ko me dacewar ko dacewa da lafazin ne ko kuma dacewa da lokacin ne ko kuma zama na- da bakinka da na mala'ikun ya haɗu lokaci ɗaya a cikin faɗar Allahu alamu menene muwafaƙar shi ya sani dai to sai ka faɗa ɗin dai Allah ya mana kuma muwafaƙar a habara na Ismail bin Mas'udin qala haddathana حدثنا Khalid خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن يونس عن بن هلال عبد بن الله عبد أنه الله أنه حدثه.
حدثه أن سمع أنه سمع أبا موسى قال yace إن نبي الله صلى annabi الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi خطبنا wasallam yayi mana hudu وبين لنا ya سنتنا bayyana mana da وعلمنا sunan ya صلاتنا koyar da mu sallar Al- idan sallaitum fa aqimu صفوفكم in za ku yi sallah ku daidaita sahun ku tukunna ثم لا يؤمكم أحدكم sannan ɗayan ku ya muku limanci فإذا كبر الإمام idan فسلموا.
liman ya yi kabbara sannan ku yi kabbara وإذا قرأ غير idan ya karanta gairin maghdubi alaihim wala
آمين dhalin to ku kuma ku ce amin يجزيكم الله to Allah zai karba muku وإذا كبر وركع idan ya yi فكبروا kabbara ya ruku sannan kuma ku kabbara ku tafi ruku واركعوا فإن الإمام نعم، يركعك يركعوا قبلكم كاغر ويرفعوا الإمام قبلكم.
نيكي يركوء غبانكو يدغو كما غبانكو قال نبي الله صلى الله فتلك عليه وسلم بتلك فتلك بتلك kaga wannan rigayen da ya muku ya tafi cikin ruku'u ku kuna tsaye ba ku yi ruku'un ba ya tsere muku da wannan ko to ku kuma sai ya dago ya bakku a cikin wannan ruku'un ku kuma ku kuma kun gabace shi da wannan saboda haka wannan ta zama daidai da waccan ke da gafin da ya da kuma barin ku da ya a cikin su وإذا قال سمع in yace sami Allahu liman hamidahu فقولوا ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu shine mahallin tarjuma ka gani shine mahallin tarjuma eh ko ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ubangiji zai ji muku fa inna Allah قال ta'ala على لسان النبي Allah ya faɗa a harshen Annabi sallallahu alaihi الله wasallam لمن حمده Allahu liman hamidahu فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا idan yayi kabbara yayi sujada kuma sai ku yi kabbara ku tafi sujada إن الإمام kaga liman yana sujada gaban ku ويرفع yana kuma wato dagowa a gaban ku ne قال نبي الله صلى الله عليه fasilika وسلم da فتلك tilka بتلك da gayansa da sujada to kuma jinkirin ku a sida ya yi daidai da shi ke فإذا كان عند القعدة idan ya zamo a cikin zamanta ya falle kun من أول قول أحد to farkon التحيات abin da za ku fara faɗa ku ce a tayyatu ɗayyibatu salawatu bismillahi salamun alaika عليك أيها النبي ko kan fasa ba da assalamu da نعم awalin kan ce ko ibn umar ko نعم wannan kuma ga shi dan mace ibn ta ta abu musa al-ashari salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi salihin أشهد ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Mhm.
سبع كلمات kalmomi ne guda والتي- bakwai ita ce ta yi sallah alhamdulillah ka gani sai ya ta tsayi ba salawatu lillahi salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi sab'a kalimat kalma bakwai
da har ma malam ya